أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا جمعة قوم قوة بير هجرة منظم سيرة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 kamar yadda muka sani ana gabatar da darasi duk ƙarshen wata juma'a ta ƙarshe a wannan masallaci masallacin juma'a na karce ko unguwa wadda ake kira terminus maudu'inmu ba tsohon maudu'i ba ne tun da yanzu karatu ne na hudu ko kan wannan maudu'i amma ba za mu dakata ba saboda muhimmancinsa sai mun kai ƙarshen waɗannan maudu'an wato kusan fasali goma sha ɗaya to maudu'i ne na al'ijaz wato fil qur'an was sunna al ijaz al ilmi fil qur'an was sunna mu'jiza miracle na al qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta wanda yake ta tabbata wannan mawdu'i kullum ina fada kuma ina maimaitawa tana yiwa wanda zai sauraren shi wannan ne karo na farko ko kuma wanda zai saurari karatun ta hanyar kafafen yada labarai shi yasa ba mu iya shiga direktaman cikin maudu'i sai mun kawo wasu abubuwa masu amfani wanda za sa a gane shi tunda wani tana yawa bai samun na ɗaya ɗin bai samun na biyu bai samun na uku yanzu kuma na hudu ne za a yi kuma za a ci gaba an gane ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu yi bayani mawdu'in mu za mu kasa shi kamar haka me ake nufi da mu'jiza me ake nufi da alqur'ani me ake nufi da sunna bayan mun yi bayanin wannan sai mu zo zuwa ga yadda ake tabbatar da hanyoyin da ake tabbatar da akwai mu'jiza ta alkur'ani a ƙarƙashin wani bayani alaƙashe da ilimi akwai ababe guda hudu na uku menene fa'idar irin wannan karatun wanda yake da alaƙa da mu'jiza ta alkur'ani na hudu za mu zo mu yi bayanin wato da izinin Allah shine yadda mu'jiza ta alkur'ani ta bayyana game da abin da ya ba da labari na dabbobi dabbobi kun samu da ilibash to akwai wasu abubuwa ilimi da alkur'ani ya basuwa ababe guda biyu za mu ɗanyi bayani a kansu sannan za mu je kan yadda alkur'ani ya yi bayanin wato sama yadda sararin samaniya ya kasance yadda sararin samaniya ya kasance ma'ana abin da shahi abin da suke ce ma space aerian ko kuma can sararin samaniya spatial kenan to abu na farko menene mu'jiza in an ce mu'jiza tana nufin amrun khariqun lil ada salimun min al mu'arada maqrunun bit tahaddi abinda ake ce ma mu'jiza amrun wani al'amari ne khariqul lil'ada ya saba ma al'ada ya saba ma yadda Allah ya aza tsarin duniya Allah ya aza tsarin duniya shine dan adam yayi tafiya bisa doron kasa mutun ya hira Allah bai bashi wannan ba to in an kaga mutum na hira misali to alama ce an samu amrun khariqun lil ada amma ba shi ke nuna mu'jiza bane akwai sauran sharuɗa sai ya zamanto salimun min al mu'arada an so akwai kwai abin nan ayi fito na fito da shi amma an kasa annabi isa alaihi salam yana rayar da matattu kaga rayar da matattu mu'jiza ne kuma ba wanda isa ya tayar da matacce kaga salimun min al mu'arada sannan kuma makrunun bittahaddi an sanya kalubale a ciki an ce duk wanda bai yadda ba to ya kawo irin shi duk annabin Allah in ya zo da aya zai ce to in ba ku yadda ba to ku kawo irin ta amma in anka ce to mu'jiza ta alqur'ani da ta sunna saboda mu'jiza tana da yawa akwai mu'jizojin annabawa akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da almu'jizat alkauniya waɗanda an ka bashi waɗanda sun shafi tafiyar da al'amurra kamar tsagewar wata iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar kuma yana da mu'jiza wadda ake karantawa shine alqur'ani to sai a ce in ijaz ya shafi alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ce wa ikhbarul qur'an alqur'ani ya bada labari aw sunna ko kuma sunna to menene alqur'ani alqur'ani shine kitabullahi almu'jiz ko kuma al-lafzul arabiyyu almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mu'jizu bi aksari suratin min almuta'abbadu bi tilawatihi almabdu bi surati al-fatiha almakhtum bi surati an-nas abinda ake nufi da alqur'ani littafin Allah subhanahu wa ta'ala ko ko lafazi na larabci domin sauran su a taura da injila magana Allah ce amma ba da lafiya aka saukar da su ba yan an ce kitabullahi littafin Allah kuma ba alkur'ani ne kawai littafin Allah ba almunazzalu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kina alkur'ani yanzu ya tabbata almuta'abbadu bi tilawatihi wanda karatun shi matsayin ibada ne duk harafi in ka karanta kana da lada goma kamar da cikin hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud ina cikin sunan Tirmidhi sannan kuma al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu al-Qur'ani ya kalubalanci duniya ya ce su kawo sura guda an ce su kawo al-Qur'ani daga farko falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لقبايا أكتسك وسورة قوما أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لقبايا أكتسك وسورة قدا أمكة أتكن سورة واتو أبن يونس am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi madina kuma aka sake maimaitawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi sura guda ba za su iya kawo ba bal ma wadansu malamai suka ce a'a hatta da kalima guda ko aya guda ta alqur'ani mutane ba za su iya kawo ba domin kalima guda ta Allah ilimin da ta kumsa babu wani dan adam wanda zai iya kawo wannan kalima din da haka almabdu bi suratul fatiha alqur'ani ya fara da suratul fatiha ma'ana ba sabkashi ba ana nufin at-tartib yadda aka tsara shi domin sura ta farko da ta fara sabka ita ce iqra al-makhtum bi suratin nas wanda ya kare da suratul nas shi ma ana nufin ba ita ce karshen sabka ba a karshen tsarin da aka yi domin aya ta karshe shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wadan sun ce al yawma akmaltu lakum dinakum shine ana nufin ita ce karshen sabka game da hukunce hukunci amma karshe gaba dai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah duk riwaya da zaka samu daga sahabbai wanda ta saba ma wannan aya ta karshe ce wanda shi sahabin yaji ya sa tsammani ita ce ta karshe awi sunna koko sunna ta bada labari abinda ake ce ma sunna ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir an gane ko abinda aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dangantuwan nan ingantatta min qawlin na aiki na na fada aw fi'lin ko aiki aw taqririn ko ko ya tabbatas ya ga ana yi bai hana ba ko kuma ya ji labarin ana yi kuma bai hana ba wajen malaman fiqhu kenan amma wajen malaman hadisi su suna karawa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa saboda su hadda sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suna karatun su kadiba cikin ash-shama'il al-muhammadiyya zaka ga yadda an kawo sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su malamin fiqh suna kallon aiki abin da yake da alaka da aiki su ko daga suna kallo a'a hadda sifofi gaba ɗaya komi duk abin da ya zo ga manzo ba za a bari ba to kenan sunna alqur'ani ya bada labari ko sunna bi haqiqatin ikhbar alqur'an alkarim aw as-sunnah an-nabawiyya al-mutahhara as-sahiha as-sabita bi haqiqatin ilmiyya shi bada labarin haqiqa alqur'ani ko cikin sunna haqiqa ce ta ilimi asbataha al-ilm at-tajribi ilimi na zamani na bincike ya tabbatar da wannan a hakikanin tabbatar wannan abu kuma ya nuna abu ne wanda baya canzawa tabbace ki wa sabata adamu imkaniyati idrakiha bil wasa'il al bashariyya kuma ya tabbata wannan abin a wancan lokacin ba za a iya gano shi ba da irin rayuwar da mutane suke yi misali a ce an gano akwai wani abu sai an sa na'ura microsoft wancan lokacin babu shi kenan inda ba wahayi bane da ba za a gano shi ba وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى أبن دي كنونة شواء أبن دي منزو بعد لاباري دشينا القرآن لسنة منزو صلى الله عليه وآله وسلم تبتي لك وجه الله إكي to sai malamin suka ce akwai sharuɗa guda hudu don ka abar abin sake na farko subutun nafs nassi ya tabbata ka a zo a fassara a ce aya ce ba aya ba ce kinan kaga daga nan an hwata sai ya zamanto nassi ne ingantacce nassi kuma ingantacce yana buƙatar sharuɗa na farko ya zamanto kira'a ce ta tabbata daga manzo ibnul jazri a cikin littafin sa tayyibatun nashr ya kawo ka'ida guda uku da suke nuna abu alqur'ani fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alqur'anu فهذه الثلاثة الأركان وما يختل شرط فاعتقد شذوذه لونه في السبع فكل ما وافق وجه نحو يا زمن تو قراءة نن أنا إيه إعراب تا جرامر عرب تنا إيه شغا تكي دون دو أبن دا جراما تا عرب بغا تشغا تكي كنن بلاربي بني شي كو قرآني بلاربي ني إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون kuma kai ilimin kaɗan kaɗan bai isa ba sai kaga abinda malamai suka faɗa ba ka iya ganewa sai ka dibi littattafan taujihul qira'at فكل ما وافق وجه نحوه وكان للرسم احتمالا يحوي qur'anin yana iya daukar rubutu wanda Usman ya rubuta yana daukar wannan saboda Usman shi ya rubuta alqur'ani rubutu na karshe to in an diba cikin qur'anin shi ana iya samun wannan qira'a ma'ana tana iya dauka kamar misali malik yawmiddin da malik yawmiddin da suka tashi rubuta sai suka rubuta malik yawmiddin domin in ka zo kana iya ƙara alif kace malik yawmiddin kenan wannan yana tabbatuwa wa sahha isnadan kuma sanadin shi inganta ya zama to mutawatiri akwai sabani sihhatu sanan kawai ko ko a'a ya zama to mutawatiri alqur'ani shar'i ya zama to mutawatiri yace to huwa alqur'an in an samu wadannan sharuɗa guda uku shine alqur'ani wa mahma yahtallu shartun in dai an ka samu sharadi guda bai cika ba fa taqid shududahu ka doki cewa wannan qira'a ba ingantatta bace la wanda hu fi sab'a ko da an sami shi cikin qira'a guda bakwai bale ba ba a samu ba duk sun cika wadannan sharuɗa guda bakwai kira'o'in da kuma suka tabbata kira'o'in ne guda goma na faɗe su an gane ko kira'a guda goma su ne suka inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira'a ta farko kira'a goma as-sughra da al-kubra kira'a ta farko kira'a ta imamu nafi' shine wanda warshi yayo riwaya gare shi da kuma imamu qalun sannan kira'a ta biyu kira'a ta ibnu kasir ibnu kasir kare na makka ba ibnu kasir mufassir ba wanda adda tafsiri na kasar dimashq tsakanin su ya kai kusan shekara 500 ko 600 ba za a ce an gane ko to shi kuma waɗanda suka yi riwaya gare shi da imamu al-bazzi da imamu qumbul sai kuma kira'a ta uku kira'a ta abu amr ibn al-ala waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu duri da imamu susi sai kuma ƙira'a ta hudu ƙira'a ta ibnu amir waɗanda suka yo riwaya gare shi shine hisham da abdullahi ibn zakwan sai ƙira'a ta biyar ita ce ƙira'a ta asim shine wanda hafs ya yo riwaya gare shi ana cewa hafsu an asim da kuma wato shu'ba sannan kuma ƙira'a ta shidda ita ce ƙira'a ta hamza hamza waɗanda suka yo riwaya gare shi khalaf da khallad sai ƙira'a ta bakwai ita ce ƙira'a ta imamul kisa'i imamu kisafi wanda suka yi riwaya gare shi abul harith ar-ridha da kuma imamu duri wanda ya yi riwaya ga abu amr sai qira'a ta takwas qira'a ta abu ja'far ibn wardan da ibn jammaz su suka yi riwaya ga abu ja'far sannan kuma qira'a ta tara qira'a ta yaqub ruwais da rawh su suka yi riwaya gare shi sai kira'a ta goma ta khalaful ashir wanda shi ma ya canja yi riwaya ga hamza nan kuma yana da kira'a an gane ko shi ne suka kira khalaful ashir khalaful ashir waɗanda suka yi riwaya gare shi ishaq da idris waɗannan su ne kira'o'i guda goma in ka san as-sughra littafin shatibiyya da kuma durrul mudi'a za su haɗa maka wannan qira'at al-kubra cikin kuma wato tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr in bai daga cikin waɗanga ba a kira shi qur'ani to kuma ya zamanto in nafsi ne na sunna ya zamanto ya tabbata paske bai yiwuwa a ce hadisi ya tabbatar da abu kuma bai zan hadisi ba kina abin ya zan shirme shi ko hadisi bai inganta sai an samu sharuɗa imamul baiquni da yazo cikin hadisai yana bayanin hadisan da suka inganta sai ya kawo su yake cewa awwalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi ba a ce hadisi ya inganta sai an samu sharuɗa wa huwa mattasal isnaduhu isnadin shi ya inganta zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga wani zuwa wani zuwa wani har zuwa manzo wa lam yushadda kuma hadisin bai zama to shazi bane ma'ana ya saba ma hadisai ingantattu duk da yake wanda ya ruwaito shi kuma an yarda da shi amma ana ganin tana ya kuskure au yu'al kuma bai da illa wadda a boye wadda za a gano hadisin kilan bai inganta ba yarwihi wanda zai yi riwayar shi adlun mutum adili dabitun mai kiyayewa tana yawa mutum ba makareci bane amma zai iya kuskure to amma wannan dabit dabitun ko ya zama to yana da haddacewa da yana da kwakwalwa mai rikewa da karfi ko kuma ya zama to yana rubutawa an mislihi shi ma zai ruwaito shi zuwa ga adili zuwa adili zuwa adili mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi ana dogara da wannan mutumin wajen malaman hadisi fi dabtihi wajen kiyayewa shi ta harda ko ta rubutawa ko kuma ta rubutawa da hadda cewa mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi da siratu wa dihi hadisi wanda ya inganta mun gaya muku wanda ake karba ko ya zamanto mutawatiri ne wanda adadin da ya ruwaito shi yana da yawa bai yiwuwa su haɗu kan ƙarya shine ake kira mutawatir mutawatirul lafzi da mutawatirul ma'nawi allafzi wanda lafazin duka iri ɗaya ne almanawi wanda ma'anar ce ta zo ɗaya sannan as-sahihu hadisin da ya inganta ko kuma as-sahihu li ghairihi hadisi ne wanda shi matsayin hasan yake amma an samu wasu hasan sai kuma sahihu li ghairihi sai kuma hadisi hasan wanda waɗanda suka ruwaito shi su kai mazajen da suka ruwaito hadisi sahihi ba wajen karfi wajen malaman hadisi to sai a ce mai hasan ko kuma a'a hadisi ne da'ifi an gane ko sai a hada da'ifai da dama in ba in ba duk waɗanda suka ruwaito su makaryata bane sai a hada su sai a ce wato hasanul li ghairihi kina hadisin da ake karba shidda ne ko mutawatiri al-lafzi ko mutawatiri al-ma'nawi ko kuma sahihun li dhatihi ko sahihun li ghairihi ko hasanul li dhatihi ko hasanul li ghairihi to nafsi ya tabbata abu na farko kenan na biyu ya zamanto abinda aka bada labari na research tabbatacce ne abu ne wanda baya canzawa ba abu bane wanda theory ce a duk mai ilimtan duniya sun yi ittifaki akan haka abu na uku ya zamanto abinda nassin nan ya faɗa na alkur'ani ƙararan shi ke babu wani jayayya babu wani shakka domin yana yiwa ayar qur'ani ce amma fassarar ba haka take nufi ba misali zan baku wani yake cewa an ce izhab ila fir'auna innahu tagha yace ba fir'auna ake nufi ba izhab tahi ila fir'auna zuwa ga zuciya ita ce fir'auna innahu tagha dan zuciya ta yi girman ka kaga ga fassara bai dace a da ita ba ko ba haka ba ya zama to abin da lalle qur'ani ya faɗi karara haka shi ko hadisi abu na gaba ya zama to kuma akwai tahqiqul mutabaqa akalli waccan hakika wadda mailimtan duniya suka faɗa kuma bincike tabbatar da ita a ɗauki ayar a dibi alaƙa tsakankanin su a tabbatar da abin nan da suka faɗa haka ne sai lokutan mu ta karshe kafin mu shiga cikin karatu shine fa'idodin da ake samu ta bayanin mu'jiza ta alqur'ani shine wannan duniya da muke ciki inji malamai wannan yana taimakawa waɗanda ba ba musulmai ba su fahimci hakikanin alqur'ani wanda an ka saukan ma da alkur'ani nan bai yi karatu ba na biyu ya tashi wurin da babu ilimi wajen larabawa na uku ya tashi cikin al'ummar da tana can cikin sahara ba ta san ba a da duniya take ciki ba kuma yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da sabka alkur'ani kuma duk da haka tun da farkon sabka alkur'ani wato kenan yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hamsin da biyar tun da ko da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira sai da ya shekara goma sha uku yana abin nan da'awa a makka kenan sai ka tsara waɗannan shekarar nan goma sha uku saman waɗancan hijira ita ce dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kayan a hijira an shekara goma sha uku ana da'awa kenan dubu ɗai da ɗari hudu da hamsin da biyar don ku gane ni shi sani yi wannan bayani kawai hijira an soya aka aka samu canji to abu na daga cikin manya-manyan fa'idodin da ake samu a cikin wannan shine cewa zai tabbatar da gaskiya alkur'ani kuma ya tabbatar da gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na ƙarshe kuma daga cikin manya-manyan fa'idodi zai ƙara samun musulmi na tsuwa cewa abinda suka yi imani da shi abu ne wanda yake gaskiya waɗannan ita ce shimfiɗar da da wuya mai darasi ba mu maimaita ta ba saboda in muka yi karatu ba mu maimaita irin wannan ba wani ba zai fahimci karatun da kyau ba yanzu sai mu zo cikin karatun mu gadan gadan na farko za mu tattauna akan yadda alkur'ani ya yi bayanin duniya ta dabbobi alkur'ani ya faɗi yadda nono yake kasancewa madara da muke sha ya take kasancewa abu ne wanda yake da alaƙa da dabba abu na biyu alkur'ani ya yi bayani kan zuma ko zumuwa kamar da ake faɗa wajen waɗansu an gane ko kuma da yadda take da fa'idarta bayan mun samu wannan sai mu je zuwa ga ilimin sararin samaniya shi kuma abinda za mu taba a cikin shi shi ne cewa alkur'ani ya faɗi yadda ake yin ruwan sama abu na biyu da za mu tattauna a kan shi za mu tattauna a kan alkur'ani ya nuna cewa can sama akwai duhu hasken da muke gani yana da alaƙa ne da ƙasanmu inda rana ta karkato abu na uku shi ne wanda yana da alaƙa da yadda alkur'ani ya bambanta tsakanin rana da wata da sauran taurari ishara wanda yayi kuma haka yanzu ilimi ya bayyana haka to Allah ya taimake mu sai mu tafi na farko alqur'ani ya faɗi yadda nono madara take kasancewa a cikin ayoyi da dama amma zan buki aya ta cikin suratul nahl Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa inna lakum lalle gare ku ku mutane fil an'ami a cikin al'amarin dabbobi la'ibra akwai abin lura daban-daban daban-daban masu yawa to sai aka dauko ɗaya daga cikin su in mun dauki nan na kira lil tanwi' ne in kuma dauki nan kira lil ifrad ne kiran zai fassara abin da ke nuni da ifrad nusqikum muna shayar da ku akwai qira'a nasqikum muna shayar da ku akwai ƙira'a ta ƙikun tana shayar da ku to dole a nan saboda irin ilmul ƙira'at da yawa waɗansu musu ma san irin bambanci ba ba tsakanin wata ƙira'a yadda ba su ce sa bai ji haka ne kullum yake tunani wato waɗanda suka karanta da nasqikum wato su ne na farko imam nafi in ka ɗauki ƙur'ani wanda aka rubuta da warshi zaka ga nasqikum fatha akai da imamu nafi da imamu ibnu amir da imamu yaqub da imamu shu'ba nan Allah yace nasqikum mu muke shayar da ku imamu abu ja'far shi ku ya karanta tasqikum tana shayar da ku sauran qurra da bamu kawo ba sun karanta nusqikum in ka dauki qur'ani da aka rubuta da hafs zaka nusqikum to yanzu sai mu dauki qira'a ta nunu wadda an kai manunun fatha da wadda an kai manunun dhamma shine nasqikum daga saqa yasqi nusqikum daga asqa yusqi sai ya zamanto duk fi'ilin ma'anar shi guda da mai alhamza rubai da sulasi duka ma'anar su guda nasqikum musu Allah muke muke shayar da ku nusqikum musu Allah muke shayar da ku duk ma'anar shi daya sai dai anan an ce kuma tasqikum qira'atu Abu Ja'far dabbobin suna shayar da ku to anan akwai matsala matsala ta farko shine da Allah ce nasqikum bai ce asqikum ba ina shayar da ku ko usqikum tana da yin da yawa ce kuma an ce Allah guda ne sai a ce a'a anan annunu litta'zim da Allah ce musu Allah yana nuna girma ne ba yana nuna akwai alloli daban-daban ba wagga mun kare ita to da an ka ce dabbobi suna shayar da ku kuma an ce Allah yana shayar da ku to wa yake shayar da ku sai a ce a'a dabbobin suna shayar da mu amma da izinin Allah in Allah bai sanya nonon ba ya kasance kai ba za ka samu damar da zaka shi ba to kuma akwai wata to zo an ce Allah yana shayar da mu dabbobi suna shayar da mu alhali ko kai na ga daukar ver ko kofi ka sha to kaga a'a inda Allah bai halicce shi ba dabbar ta bayar da shi da ba za ka idamu da mazaba ka sha ba tun da ba za ka sha banza ba na fata an fahimci to sai Allah ya ce min ma fi butunihi na daga abin da ke cikin cikin wannan dabbar to kuma alhali cikin hantsa yake a'a kafin ya zo cikin hantsa sai da kasance cikin ciki to kuma sai Allah ya ce min ma fi butunihi anan a cikin alkur'ani gaba ɗaya sai ce min mafi butuni ha to nan kuma ya ce min mafi butuni in an ce min mafi butuni ha an kalli kalima ta al'an'am jam'i ce tana iya zaman towa da ghairil ahad in an ce min mafi butunihi an koma zuwa ga jinsin dabbobi az-zamir yarja ila al-jins dan talibai su rinka fahimta irin waɗannan abubuwa sai Allah ce min baini farsin wa damin min baini farsin sa'un ne wanda ake ce ma sa'un ba min baini farsin ba da sinu domin faras yana nufin mi yana nufin doki mace ko namiji alhisan yana nufin namiji alfaras yana nufin doki mace ko namiji don ba a cewa alhisanatu duk da jago masu alhisanatu ko alfarasatu an gane ko min baini farsin tsakanin tumbi wadamin da jini muna shayar da ku nusqikum labanan kenan shine wato maf'ulun bi za mu shayar da ku labanan nono ko madara khalisan tatacce sa'igan wato mai wucewa abin jin daɗi an ce sa'ir shi ne abin da ke wucewa cikin makoshi wanda bai wucewa kuma ana kiran shi hussa abin da ke makwarin mutum wa ta'aman za hussatin wa azaban aliba labanan nono khalison tatacce sa'igan mai daɗin sha mai wucewa ga makoshi kai tsaye tare da lise fase lisharibi na ga masu sha to a nan lokacin ba a samu ilimin likitanci ba da na'urori waye sun wannan tsarin iyaka abinda an ka sani dai dabba tana da nono a zo a tsaka tas kora kuma ko sanuwa ko akuya ko abin nan sauran dabbobi dai ko turkiya a yanzu da turawa suka samu ilimi sai suka gano wannan abin da aka faɗa haka yake akwai hanyoyi guda hudu da nono yake samuwa hanya ta farko shine alhadmu alhadmu da ha babba da zadun da mimun fala ya khafu zulman wala hadma shine tawaya rage abu to amma na nufin da shi tamna ko tamina inji adarawa an gane ko shine digestion dabbobi za su ci abinci su ci abinci su tamna shi su tamna shi su tamna shi balma insani ya ce har tuke take yi ta ci ta ci ta ci daga baya sai ta zamuna ta kwanta ta dawo da shi cikin bakinta ta koma ta tamta ki tamna shi shi ake ce ma tuƙi da hausa to bayan ya tafi sai shi koma cikin far tumbi bayan ya tafi cikin tumbi tumbi zai tace in ya tace min bai da farfin wadamin sai shi koma cikin hanyoyin jini zai kasance jini to cikin jinin nan nan ne za a tatike sinadaran da ake bukata su zaman nono sai su shiga can cikin hantsa in sun shiga can sai tare transformen su sai su koma madara to ka dibi abin da ya kasance can da itace da sauran abubuwa yanzu ya yi transforme ya koma jini-jini ya shiga cikin jini ya koma jini ya fita can cikin hantsa ya koma labanan nono fari khalison tatacce ba ka ganin igu na ice ko ka ga igu na jini ko guda ya an kai lokacin da babu na'urori alkur'ani ya bada wannan labarin in ba daga wajen Allah yake ba لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية تبيه سبو دلوك تنام بايوا نبي شبا شيني بيت القرآن يهي بيان زما har yanzu da cikin wannan sura suratul nahl an samu suna suratul zuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك وبنجدك يا وحي إلى النحل زواجا وتو النحل زمح ko ku ce kudan zuma in je abin nan ashe dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na amsa umarni ga Allah dan adam iri da tauci alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab sace wa kathirun minan nas ba ce wa kullun nas ba wa kathirun hatta alayhi al-adab wa auha rabbuka ila an-nahl Allah yayi wahayi zuwa ga zuma kudan zuma yace anittakhidhi min al-jibal kirika fassara ce an waga tafsiriya ce za ta fassara abinda ake nufi da wahayi ittakhidhi kiriki sai malamai nan suka fara da inja suka ce ashe zumwa wadda take yin zuman mace ce ba namiji bane nan da jinsin mata ake magana dai ce ittakhidhi min aljibal ki rika daga aljibal duwar wasu ko duwatsu min aljibali daga duwatsu buyutan gidaje nan ma akwai qira'a ingantatta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine qira'a tana karanta da buyutan waɗanda suka karanta da buyutan sune wato imam waɗanda suka karanta da buyutan sune imam حفص عن عاصم ده إمام ورش ده إمام أبو جعفر ده إمام أبو أم ابن العلا ده كما إمام يعقوب سنكرن تادا بيوتا سوراكم سنكرن تادا بيوتا da za ka ɗauki ƙur'ani yanzu da aka rubuta da ƙalun za ka ga biyutan to babu matsala can biyut an kalli ya'un tana da alaƙa da kasara aka karanta shi buyut kuma na an kalli ya'un tana da zamma an kai itba abin da ake kira itba kiriki gidaddaji irin naki wa min ash-shajari kuma kiriki gidaje daga cikin ash-shajar ash-shajar ana nufin itace in an ce ash-shajaratu ana nufin itace guda in an ce ash-shajaru ana nufin itace masu yawa in an ce an-nakhlu ana nufin dabinnai in an ce an-nakhlatu ana nufin itacen dabino daya in an ce al-baqaratu ana nufin saniya ɗaya in an ce albakaru ana nufin saniyoyi ko shanu to da haka an takhidi min aljibali buyutan kirki gidaje ko biyutan ko buyutan wa min ashjari da kuma abin nan abin nan itace ko bishiyoyi wa mimma ya'rishun kuma daga abin da mutane suke ginawa gidaje ya'rishun nan kuma shi ma akwai ƙira'a biyu akwai ya'rushun akwai ya'rishun wato imam ibn amir da imam shu'ba sun karanta wa mimma ya'rushun sauran qura'atin da mukawo ba qari'i takwas da rawi guda sun karanta wa mimma ya'rishun kenan sai da mutu cikin larabci ana cewa arasha ya'rishu arasha ya'rushu shine ginawa kenan dabba tana yin gina gini da nafsi na alkur'ani tana gina gidaje kuma dan adam ma yana yin gini Allah ya ce wato wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun ko ma kanu ya'rushun imam ibnu amir da imam shuba sun karanta ya'rushun ma'ana to sai Allah ce summa kuli min kulli samarat kici daga dukkan as-samarat ƴaƴan itace wani zai ce to as-samarat an ce ƴaƴan itace kuma wani lokaci zuma ba ƴaƴan itace take ci ba tana cin hore flower flower ko ba haka da bane sai mu ce shi horen nan shine ke komawa ƴaƴan itace sannan min kulli samarat ba wai ana nufin sai ƴaƴan itace ba a'a duk abin da Allah ya shirya da shi ta ci shi na asamarat shi ne mafi kyawu daga abin da take ci domin annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات yace Allah ka ce da su ka arzuta su da ƴaƴan itace amma ai ba ƴaƴan itace da Annabi Ibrahim shi so Allah shi arzuta mutane Makka da su to nan min kulli samarat ta ce daga dukkan ƴaƴan itace ma'ana dai duk abinda Allah subhanahu wataala ba ta iko na an ka as-samarat saboda tana yiwa su ne ɗaya daga cikin abubuwan da an ka ba ta izini kuma tana yiwa su ne suka haifa ita kuma yanzu duniya ta tabbata cewa cin ƴaƴan itace na taimaka mu cikin dan mu ko abinda mun ka dauka jin dadi shine ka ci nama da kai ƴan shekaru sai a ce ma goyi sun mutu masu cin naman shanu african shi nama ya dauka su ko turawa masu kuɗi sai dai su ci ƴaƴan itace kuma ƴaƴan itacen ma waɗanda suke natural mu ko yanzu da an gurɓata abin in mangoro za ka sha an kawo wani wani fazo an zuba mu in kayan mu ne an ka taki an watsa kafin ka samu abin da ba a sama taki ba sai dai itace irin waɗanda su gwaiba su wurin abu su kaɗai na ake samu waɗanda suke nina ga inci sauran kuma da duk sai dai abin da Allah ya muna da kamtsa fasluki subula rabbiki zulula ki kama hanyoyin ubangijinki zululan Allah ya hore su kalima ta zalla tana nufin kaskanci kalima ta zalla tana nufin horewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum mu ne muka kore musu dabbobin sai kaga mutum masu kiwon raƙuma mutum guda yana gaba raƙumi 200 ko 100 suna bayan shi raƙumi guda ya kare mutum nawa ko ka ga mutum yana kiwon shanu yana gaba saniya sun kai dubu in yi musu magana kuma su tsaya cak guda ko tana iya kajewa da shi shi ne Allah ce wa zallalna halahu mu muka hore musu huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah ya muku kasa zaman to abin horewa ku ta taka sai da kuke so radda Allah ce ta birkice kuma ta birkice da kai da an yi trambule man bai tarta kaje wayo wayo shi ko wani in yayi hushi ma har da bugun kasa shi da kyau فاسلكي سبل ربك ذللا sai Allah ce yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu yakhruju yana fita min butuniha daga cikin cikinta wasu sun ce ta baki na yake fitowa sun ce ta baya almuhimmu dai shi dai Allah ce daga ciki yake fitowa ko ta gaba zai fitowa ko ta baya duk inda zai sadi shi sani sharabun Allah ce abin sha mukhtalifun alwanuhu launin shi ya bambanta to da ya nuna sharabun kin ba yana nuna ba babu abin da ke fita daga cikin sa sai sharab mukhtalifun alwanuhu launin shi ya bambanta me yasa launin yake bambanta malamai suka ce na farko saboda zuman shi kan shi fami fami na jinsi jinsi na to tun da haka nan ne abin shan shi zai bambanta na biyu nau'in itacen da suke ci ya bambanta kenan dole kuma zuman ya bambanta kularkin shi ya bambanta na uku yankin da suke rayuwa ya bambanta wani zuma yana afirka wani yana kasar saudiya wani yana america wani yana australia dole kuma wannan canjin na itacen wurin da suke zama da yanayi sannan kuma na hudu akwai yanayi yanayin zafi da yanayin sanyi suna daga cikin abubuwan da suke sawa canjin ya bambanta a samu tasiri sannan kuma sai Allah ce mukhtalifun alwanu launin shi ya taccanza sai Allah ce fihi shifa'un linnas da yawa daga cikin masu tafsiri sai su ce fihi a cikin wannan zuwa shifa'un linnas akwai magani ga mutane ma'anar ba kuskure bane amma sun takaita ash-shifa'u shine waraka fihi shifa'un linnas akwai bambanci tsakanin medikaman da gerizon medikaman shi ne magani ba duk wanda ya sha magani ba yake warkewa ko ba haka ba amma ita in waraka tana iya zuwa in an sha magani ko ba a sha magani ba to shi shifa'un linnasi waraka ne bai ce fihi dawa'un linnasi ba in dai kayi imani kayi amfani da shi ka yadda da ka sha za ka samu lafiya kuma ba shi ne hanya ta neman lafiya ita kaɗai ba ga wani 'yan boko haram sun kace a daina aikin likitoci an kace ta kuya za ku yi sun kace to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zuma da habbatu sauran suna maganin ko ciwo don haka ba su bukatar ilimin likitanci ba haka ake nufi ba hanya ce ta neman lafiya amma da zumuwa da habbatu sauda da maganin turawa ba zai iya baka lafiya ba Allah shi ke bada lafiya fihi shifa'un linnas shi yasa wani mutum da yazo hadisi ne ingantacce in ban manta bane cikin sahihul bukhari yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dan uwan shi bai da lafiya cikin dan uwan shi abin da yana da rashin lafiya maza da sallace ka bashi zumuwa ya sha yace har yanzu yana ta mufa cikin yana ta bugawa yace je ka bashi zuma ya kuma ce ce ka bashi a karo na uku aka bashi sai samu lafiya manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya gaskiya cikin dan uwanka ya karya wa kadhaba batnu ibn akhika akwai waraka lin nasi ga mutane inna fi dalika Allah ya hakika cikin wannan la'ayata akwai ayatul qawmi yatafakkarun da mutane masu tunani a ina ne malamai suka ƙara fiddo waɗansu abubuwa sai suka ce shi zumuwa yana da ababe manya-manya guda hudu waɗanda yanzu duniyan yau a ilimi haddan les university manya-manya na duniya suna amfani da su kuma sun gano su na farko akwai al'asal al'asal shi ne ruwan zuma kuma ana kiran shi a shahadu da larabci shinun mai fata da ha'un mai sukuni da dalun a shahadu na biyu akwai wani abu da ke cikin shi ana kiran shi wato abin nan sham'atun nahl gidan nan da suke yi shi ma yana da amfani shi yasa in an ciro zuma original tare da gidan ake zuwa da shi wannan gidan ba zub da shi ake yi ba ci in kana cin shi yana da amfani shi ne suka kira wax da english har yanzu ake yi abin nan mata abin da ana cewa wax wax an gane ko saboda yana kama da saƙa irin taurakas ɗin wancan na zuwa sannan kuma daga ciki akwai ghiza'ul malika ghiza'ul malika suna kiran shi royal jelly shine wannan wani abu fari wanda ke hituwa daga zumuwa za ka gan shi gari ne kamar fari-fari wani lokacin ya zama towa kamar ɗorowa-ɗorowa masara-masara bayan wannan kuma akwai ukbar profil ko profili suke ce mishi shi kuma akubar baki ne za ka ganin shi ya yi kamar abin nan anta-anta yana da sifa irin ta'anta an gane ku to shi kuma shi ake kira akubar waɗanda abubuwa da suke fitowa daga cikin zumuwa dukkan su magani ne balma mutanen da suke da fama da ciwo na rashin haihuwa musamman wanda da yana haihuwa dina haihuwa ko kuma wanda rashin lafiya shi dama ba rashin lafiya bane na tun can da bai haihuwa haka Allah ya halicce shi to in dai an ka bincika yana daga cikin magungunan da ake ba mutum sai a ɗauko zumuwa a haɗa da ukbar ukbar ake ce mishi ukbar da ainun da kafun da ba'un da ra'un da kuma ghizabul malika sai a haɗa su in dai zuman original ne wancan dukan original ne da mutum yayi wata ɗaya zuwa wata biyu sai kaga ya samu lafiya akwai wani bawan Allah wanda ni abin ya faru ne gare ni yayi aure an jima babu lafiya sai zo waje na kwatanta ni akwai ina da wani mutum wanda ya san itacen sai da gaya mishi ya san magungunan sai ce to ga abubuwan da ya kamata a hada sai na je wajen shi muka ba da kuɗi aka tsara aka hada aka ba shi wallahi abin da nake tabbatar muku bawan Allah nan sai gashi ya haihu shi da kanshi yake nan an samu nasara amma sai da imani wa sai da imani kuma sai an tabbatar da cewa dama rashin lahiya ne gare ka ba wai a'a haka ne halitta ka take ba dan mu fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu nan cikin yamai ne bawan Allah yake to yanzu alqur'ani yayi bayanin wannan shi yasa kuke ganin akwai wata sallah da ake yi ta an gaye wadda sallah ce wadda ba mai kyau ba ana kiranta luna duniyal wata na zuma shine suke kira shahrul asr menene asalin wannan sallah din in mutun yayi aure yake lindumiyal da yawa babu san tarihin shi sai dai aka asalin wannan sallah ta samo asali daga ƙasar Amerika. akwai wani yanki cikin Amerika wanda babu komi sai zumuwa to al'ada ce in mutum yayi aure sai ya je da matarsa a can amarya su yi wata guda ba su da aiki sai shan zumuwa in sun ka kare sannan su dawo sai an ka kira shi lindun mu ko na sai a ce lindun miyar kuma har a kare watan gaba babu ba ma sha zuba ba a gani zuba shi ba to ina ganin game da al'amarin zuma na dan faɗi waɗansu abubuwa muna iya bari ana yanzu sai mu je nuktan mu ta ƙarshe shine abin da ya shafi ilimin sama alqur'ani ya faɗi waɗansu abubuwa da suka shafi sama daga cikin su saukar ruwa Allah subhanahu wataala akwai ayoyi da dama da suka yi bayani yayi bayani kan saukar ruwa amma za mu ɗauko ayat cikin suratul nur Allah ce alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنار برقه يذهب بالابصار التي الم ترى بك غني با غني na ido da kuma gani na zuciya anna Allah yujji sa dai an ce gani sai na ido to makahi kiran ba za su gani ba a'a da na zuciya duka ayoyin Allah alam tara anna Allah yujji sahaba wanda an ka haife shi yana makaho in an kai bayani yana iya fahimta alam tara anna Allah yujji sahaban baka ga Allah yake gaggabuwa ba ya tattaro sahaban girgije thumma yu'allifu bainahu sai Allah shi hada shi thumma yaj'aluhu rukaman sannan Allah ya sanya shi wani saman wani wani saman wani kaga lokacin da sama take daga ana hadawa ana hadawa sai an hada shi daga can daga can daga can sannan kuma ne hausa wani fatara alwadqa yakhruju min khilali sai kaga ruwa suna fita a tsatsagiyar shi a ga munan lokacin da mana kuna ganin irin waɗannan ababe ashe ya kamata wanda zai karatu ilimin mutiyo dibiyar da alqur'ani ya bayani da ruwa suke sauka amma kuma ruwan daga asalin shi daga ina yake tashi daga ƙasa sai rana ta yi zahi ta buji ruwa sannan sai su yi evaporate sai su tashi akwai wani hadisi da ake ruwaitowa daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa ruwa suna tasowa ne daga sama al'arshi suna kawo wani hadisi da aka yi rashin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato Allahumma anzil as-samaa alaina midraran waqifan maghzuran min tahti arshi Allah ka sauka mu da ruwa mai tsalala mai yawan zuba wanda yake waqifan mai yawa wato maghzuran mai yawa shi mai nufi min tahti arshi daga al'arshi waɗansu sai suka san tsammanin hadisin ya inganta sai suka ce ruwa daga sama ta bakwai suke wannan hadisi imam al-khattabi ya kawo shi a cikin gharibul hadis sannan kuma imam ibn asakir ya kawo cikin tarikh dimashq sannan abu uwana ya kawo shi a cikin musnad hadisin bai inganta ba riwaya ta ibn asakir mutanen da su ake al-majahil suna da yawa a cikin ta riwaya ta imam al-abu uwana akwai wani rawi da ake kira musayyab bin sharik imamu ahmad ya ce wannan mutumin ba a aiki da hadisin shi imam ibn ma'in ya ce hadisin shi ba a aiki da shi yahya ibn ma'in sannan kuma imam abu hatim arrazi ya ce shi ma wannan mutumin da'ifi ne sai zama to hadisin bai inganta ba amma ruwa al'arshin allah yana sama ruwa wa kana arshuhu ala al-ma' kuma cewa Allah zai sarkar da ruwa ko da daga al'arshi yake Allah babu abin da ya buwaye shi ya kamata mu fahimci wannan amma ba dan mu ƙaryata nasoshi ko ko dan mu saboda mu ba turawa ƙarfi a a ruwan mu suna nan daga nan in sun tashi sun suke zuwa ga sama kuma da an ce ruwa yana zuwa daga sama daga karkashin al'arshi ai dama ruwan mu gaba ɗaya karkashin al'arshi da suke ni ne ne dama ai ruwan ba su sama al'arshi balle su wuce kai al'arshi sannan su tawo ruwan gada suke tashi su je sama aikar har yanzu da suna ƙarshen alashi kuma su dawo suna ƙarshen alashi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi da yake sabkar da ruwa cikin ayoyin da dama to don haka cewa ana gaggabo shi yanzu ilimi ya gano cewa girgijin gaggaba shi ne ake yi sannan kuma sai an turo iska wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah yake turo iska hatta idza aqallat sahaban shi iskan za ta tattaro ta iske sahab girgije bai da nauyi bayan ta tattaro shi tunda ya taso daga can yayi evaporate hatta idza aqallat sahaban suqna fi baladin bayyin sai mu kai shi ga garin da babu ruwa wannan kuma ba don saboda inda akwai ruwa ba a ruwa ai ga dama har ruwan da an taɓa ruwa akwai tanyi za a iya kawo nan dai an kawo inda suke da bukata فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات kuma karatunmu da ya gabata mun gaya muku cewa sabkar da ruwa da fitar tsiro da komi alamomi ne na kiyama yadda tsiron yake fitowa ya girma ya yi ƴaƴa ya mutu ya koma cikin ƙasa haka ne dan adam zai za a halicce shi ya tashi ya girma ya yi ƴaƴa ya mutu shi ma a sake tayar da shi babu wani abin mafin bin mamaki na kudurar Allah sai nukta kafin ta ƙarshe shine game da yadda sama'u take can in ka wuce ƙasa ƙasa tana kewaye da iska wanda ya hana mutane su ji girgizar ƙasa da wata siyasta da abin da ya kama da haka to da ka wuce ka sai sararin samariya ba ka samun haske baki za ka samu shi kenan sai muna tunanin can sama akwai haske a ita ranar bakin inda take nunawa cikin ƙasa bakin nan ne haske ki daga lokacin da ka wuce wannan wurin ba abin da za ka bi sai duhu turawa sun kai bincike sun kace sun gano wani abu ashe cikin suratul shu'al suratul hijr Allah ya bada labarin wannan walau fatahna alaihim baban min as-sama fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'ulun Allah ce walau fatahna alaihim baban min as-sama da mun bude musu kofa suka tafi fa dhallu fihi ya'rujun suka yi sayin sama sama sama sama kaga nan babu mu'jiza ce ta alqur'ani dan ya nuna in za a tafiya sama ba a iya tafiya kai tsaye haka sai an yi haka haka haka domin al'uruj yana nufin tafiya da karkata daga nan aka samu al'a'raj ta'rujul mala'ikatu ashe su ba tafiya sama bai yiwa shafa jirgin sama bai tashi haka kai tsaye sama sai dai ya rinka tafiya yana yi haka yana yi haka yana yi haka ya samu tafi fa dhallu fihi ya'dun laqalu Allah ce inda sun samu su kafiran makka da ake magana a wancan lokaci laqalu inna ma sukkirat absaruna da zasu ce idanun mu an like su babu ganin komi bal nahnu qaumun masrurun wa ajmal sayyi ashe yana nuna can in ka wuce sararin samaniya ba abin da gani sai baki kuma qur'ani ya bada labarin can saman nan babu iska faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ko harijan ka'annama yas'adu fis sama ka inda ana yi sama iska raguwa yake yi yau sai suka gano nau'i na iska ko guda shida ne da ka wuce su babu iska shi su suke ɗauka oxygen lokacin da su tafiya a can sama Qur'ani ya bada labarin wannan ya za a yi wancan lokaci a sama labarin wannan abu nuktan mu ta karshe saboda lokaci ya ƙara matsowa shine alqur'ani ya bambanta tsakanin rana da wata da kuma taurari hasken rana Allah ya bambanta shi da hasken wata da hasken taurari Allah subhanahu wataala yake ba mu labari ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير mun kawata sama ta duniya bi masabiha tunda in ta duniya an ka cike nan sauran ba su da a hanya ta kunkuri wasu kuma suna gani a kawai dai a bar sun da ba su abin da a cikin sama ba amma dai mafhum ta duniya an ka ce an kawata bi masabiha da fitillu tauraro ake rufe wajen Allah harujumin lishabai to sannan kuma hasken wata sai aka kira shi nuru hasken rana kuma sai aka kira shi a'a ziya kaga alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja mai sakin haske hasken da tare akwai nau'i na kuna tare da shi تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا kaga da yazo da ce ja'ala fi samai burujan akwai belaye ko kuma manyan manyan duwatsu wa ja'ala fiha sirajan sai sanya fitila mai tsananin haske amma wa qamaran munira da wata mai haske da yazo cikin suratu yunus yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura Allah ya sanya rana ta mutu biya kaga haske wal qamara wata nuran haske a'a hasken rana yana dauke da energy energy shi ko hasken wata baya dauke da energy illa hasken rana ana amfani da shi dabbobi na amfanuwa da shi muna amfanuwa da shi itatuwa suna amfanuwa da shi hasken wata shi ko ruwa suke amfanuwa da shi amaliyatul madd wal jazr teku in ka tafi masu karatun teku in ka zo sai ka iske da dare ruwa sun ja da in rana ta yi sai su yi gaba suke ba da labarin a tasirin hasken wata to ya an kai ƙur'ani ya ba da labarin cewa hasken rana yana ɗauke da sinadari ya bambanta shi da hasken wata da hasken taurari yanzu ga mushirin mun samu cikin wancan karatu na gaya muku abdulmumun diyo dan Nijar wanda ya gano cewa system solar yanzu gashi duk duniya ana amfanuwa da shi idan da alqur'ani nan ba daga wajen Allah yake ba za a yi wannan lokacin a samu gane wannan bambanci sai qadiya ta karshe da zamu liki da ita shine cewa shin turawa sun je cikin wata ko ba su je wata ba tunda ana zancen maganar sa malamai sun yi sabani kan wannan qadiya amma zan bani misalin malamai guda biyu akwai wani malami da ake kira Sheikh Bin Baz mufti ne da kasar Saudiya can da ya ba da fatawar cewa ba yadda za a yi wani je cikin wata a sheikh muhammad al-amir shankiti shi ma ya ba da fatawar cewa ba wanda zai je cikin wata malamin sheikh bin baz ya karatar da bin baz mutumin malamin kasan murtaniya to daga baya shi bin baz ya dawo daga wannan ya ce a yana yiwuwa to kowa daga cikinsu dukkan malamai sun ba da nasu fatawoyi da hujjojinsu don ba wai kawai ra'ayi da ake son ka ba su ba a ina dalilinka shi bin ba daga cikin abin da ya sa ya dawo akwai wani da ake kira sultan amir sultan ko da kira amir sultan amir sultan ba wai wata university da annabi jan rubuta da cewa amir sultan amir yana nufin dan sarki ko sarki sultan wani dan sarkin makki ne ake kira sultan sai ake nashi amir sultan shi ya bada kuɗi aka gina wannan jami'a sai ana cewa amir sultan to shi ne ake ganin ya biya makudan kudade an je da shi cikin wata ya gano wata ya dawo shi yasa shi bin baz taraja shi kuma shafi'i ya kai cewa bai yiwa su cikin wata yace domin Allah ya ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira aya ta ce albarkatun Allah sun yawaita sun yi yawa waja'ala fi allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya manya manyan belaye ko kuma manya manyan duwatsu a cikin sama waja'ala fiha Allah ya sanya a cikin sama don ya ce fis sama'i sirajan fitila mai tsananin haske ita ce rana wa qamaran munira da wata kenan wata yana cikin sama ita ko sama'u nan babun da zai shiga cikin ta domin in sun sai cikin wata kenan sun sai cikin sama'u shi ko Allah ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nadirin wa hafidnaha min kulli shaytanin rajim ko wani shaytani Allah ce bai iya kusanta sama ko da mutum ko alin ya za a yi cikin sun ji cikin wuta ya za a yi cikin sun ji cikin wuta yace shi ne bai dade wannan ba wannan suka ce turawa suna da wayo tunda yanzu babu da ilimin da za mu gano wannan sai su kai can su bi wani babban wuri su kawo manyan manyan fitillu su sa mishi su ce ai wata ne su ƙarike da kashe wusu sai possible kuma har yanzu ana shakka don babban problem ke amurka ita ce ta ce ta fara zuwa rasha ta ce ƙarya ta kai suna nan suna can suna tsaye kuma suna ƙarya iran ta ce ta tafi inda babban matsalar take su sun ce can sama babu iska ko sai an ka gwado mutum na farko wanda ya fara zuwa can sai aka gudu shi da drafon america kuma drafon yana kadawa hey to in mai saurare in mai fada bai da hankali shi mai saurare bai da hankali ku duba ku gani ana gudun drafon mai karkadawa to ya an kan ce ba wurin sa kuma drafon ya karkadawa ni da daga karata ya can Allah dai shi ya wannan dai mu dai mun tsaya da Qur'ani ne na sayar da cewa ban tabbatar da cewa sun tafi ba don gaskiya abu ne wanda yake yana da hankali mutum ya da cewa sun tafi kuma ga nasoci na Qur'ani game da abin da suke nunawa duk da yake sun tafi sama'i ana nufin sama ba dole ba sai sun cikin waccan sama ana nufin duk al kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da ke saman ka ana kiran shi sama tun da shan sa an kace an sabkar da ruwa daga sama alhali ko ba toccen sama na ba a'a daga wannan sama amma dai duk da haka cewa dai sun tafi cikin wata abu ne wanda yake mutane nan ba su da imani ba su jin tsoron kai kai wato ba su jin tsoron su yi ƙarya ƙarama ko babba da haka mu ba mai da maganar haka kai duk da mawakinmu na Nijar da ya rasu mamman gawo Allah ya ji kan musulmi ya ce ku faɗa ma Amurka da Rasha duka su daina da dage-dagen nan da yawa ya ce kasu ta su gawo wata hijira wai sun yi wani abu wai can wai a bolo wai bai sauka can ga sama ya ce karambani na aka adam Allah shi ma wurin ka kasa ya ce ka zauna cikin kasa ka ce yanzu ka da ce sun gano wai ana iya ba rayuwa cikin wasu abubuwa da sun ka gado tun cikin sararin samariya akwai su taurari waɗanda suna da oxygen suna da ruwa tana yiwa masu bar muna wuka ƙasa su koma can shi ko Allah ce alam naji alil arda kifatan ahya'un wa amwata kuma kace a hada da wani da ka tsaya wal arda wa ba'a halil ana ƙasa an hada an yi ta saboda mu kuma kace akwai da ka tsaya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra abinda muka faɗa yanzu daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh